بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوان مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna talata sha biyu ga watan muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in watan turawa muna ashirin ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah kaddara za mu ci gaba da karatu a littafin al'adabul mufrad na imam bukhari bayan tsallaken kusan sati biyu da muka yi ko bisa wasu dalilai da Allah ya kaddara suka gitta muna fata Allah ya sa muna albarka cikin dawowar da muka yi kafin tafiyar mun tsaya ne a ƙarshen babin da Imam Bukhari ya kulla na at-tabassum murmushi inda muka karanta hadisi na 250 da kuma 251 a cikin shi mun ji inda Jarir ibn Abdullah ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba arba da shi ba face ya masa murmushi tun da ya musulunta sannan kuma wata rana manzon Allah ya bada albishir a kansa shi din dan aljanna ne zai shigo ta wata kofar ana jiya sai ya ga Jarir ibn Abdullahi albajani ne ya shigo ta wannan kofa hadisi na karshe da muka kwana a kan shi shine na Aisha take ta bata taba ganin manzon Allah yayi dariya ba har ta hango karan wa yake da suna har ta hango hankan shi ma'ana dai baya bare baki a lokacin dariya ta ce kuma aha ga iska ta taso ko hadariya ta so mutane sukan yi farin ciki sukan yi walwala ta ce sau da yawa in ta gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam hadariya ta so sai ta ga ransa ya ɓaci ya shiga ya fita ya kasa zama sai take tambaye sa me yasa kake damuwa idan hadari ya taso yake cewa to me zai bani garanti cewa babu azaba a cikin shi dan waɗansu mutane an halakar da su da iska waɗansu mutanen sun ga hadari ko sun ga girgije sun ce ruwa ne kuma Allah saukar da azaba a cikin shi wanda yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya iya dariya idan ya ga hadari har sai ya ga da abin da ya waye yau zamu yi magana ne akan babu dhahiki babin da yake magana akan dariya dariya irin ta kyakyatawa din kuma wancan mun samu dariya ta manzon Allah a matsayin murmushi ko wannan kuma dariya ta bude baki a hangame shi ya matsayin ta take a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zamu tashi hadisi na 252 يتي حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحول عن واسلة ابن الأسقى عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب shi wani hadisin an rawaito shi ne daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace aqilla dhahika ku takaita dariya kada ya zamanto dariyar ku ta yi yawa shine sakon hadisin ba hana dariya yake kwata kwata ba amma dariyar a takaita ta aqilla dhahika ku takaita dariya fa inna kasarata dhahiki domin yawan dariya mutum ba control akan dariya ko da yaushe babba ita ce yake tayinta sai yace tumitul qalba wannan yana matar da zuciyar mutum macewar zuciya shi da akan samu karancin tsoron Allah madaukakin sarki ba ana nufin cewa in kai dariya ba kai tsaye imani ne zai fita ko imanin ka ne zai fita daga zuciyarka amma yawan ruko da kake da akwai da addini da kafa kafa da kake da akan addini da yawan tuno Allah da jin tsoron shi da yawan jin tsoron azabar Allah da yawan yiwa kanka wa'azi da lokacin da mutum zai yawaita dariya za ka ga wannan abubuwan sannu a hankali zare su ake a zuciyar shi yasa to manzo Allah ya ce ku takaita dariya akilla dhahika fa inna kathrata dhahiki yawan dariya tumitul qalba tana tutar da zuciya حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شي ما دلغ أبو هريرة فتن كتن وانت حديث لنا بايا شي كما سيتي لا تكثر الضحك kada ku yawaita dariya can umarni aka yi kawai a killa dhahika nan kuma sai aka ce la tukfiru dhahika duk ma'ana ɗaya ce ko dai ka takaita dariya ko karka yawaita dariya duk ma'ana guda ɗaya ce la tukfiru dhahika kada ku wata dariya fa inna kasarata dhahiki yawan dariya tumitul qalba tana matar da zuciya dai sakon hadisin irin na baya ne sai hadisi na 254 yace haddathana Musa qala haddathana Rabi' ibn Muslim qala haddathana Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم انصرف وأبكى القوم شما دي حديث وانا نا أبو هريرة كسان دو حديث بابي روار أبو هريرة كنا باكي إنسو kala yace kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya fito wata rana ala rahabin min ashabihi kan wadanne dan taro na sahabban shi rahab sune mutanen da basu cika goma ba daga tara abin da yayi kasa ana kiran su ar-rahab ala rahabin min ashabihi yadhakuna suna dariya wa yatahaddathun suna tattaunawa a tsakanin su wannan ya bada zance wannan ya bada zance wannan ya bada zance ne ya bada zance ai abin dariya a fashe da dariya zama da irin na majalisa manzo Allah ya fito ya gansu ga hinan ana tattaunawa ana darawa fa qala sai ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda lumfahi nake hannun shi law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da ni na sani da ilimin ku ya kainawa la dahiktum qalilan ita da dare ku ta zama yar kadanci inda kun san abin da ni na sani wallahi da kun yi dariya kenan wala bakaitum kaseeran da kuma kun yi kuka mai yawa ake na mamakin dariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kil dariyar ta kai har irin ana yi din nan da za ga wani ya fado a jikin wannan wani ya fado a jikin wannan wani ga an yi kwalla ko ruwa na zubowa daga idan mutum an samu an babata da yawa manzon Allah sai mamaki ce wallahi da kuna da ilimin da nake da akwai da dariyar ku kadan da ku kan ku yayyawa to malamai sun tattauna me irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani da mu da in mun san shi zamu takaita dariya zamu samu kamar guda goma mu tattauna su abubuwa guda goma da manzon Allah ya sani wanda da mun san su da za ba za mu yi dariya ba ya san Allah hakikanin sanin Allah dan haka duk wanda ya san Allah ba zai ba dariya na zai takaita ko? na'am na? eh watakil azabar da Allah ya tanada da mutane sun san haƙiƙanin yadda azabar Allah maɗaukakin sarki take to da tuno wannan azabar ba za ta baka lokacin da zaka tattauna kai dariya ba labarin wuta jahannama ake baka a Qur'ani inda zaka tattaro ayoyin azabar ka kalle su ka kera wata jahannama a zuciyarka ka koma daga gefa ka kalle ta a ce wannan dan adam ne a cikin ta kuma an sa a cikin wani abu mai kamar drum an rufe cikin shi kuma kana wuta jahannama ba ruwa ba abinci ba iska ba kuma an wannan zaman aka shige ta nan fa har abada a zaune ake ba ran da wani azaba za ta kare in aka ce ka ajiye zuciyarka ka tsaya ka yi tunanin wannan gurin na awa ɗaya tak a daidai lokacin in dai zuciyarka ta sawara maka abin yadda ya kamata zai wahala ce dan adam ya samu damar yin dariya mun samu ɗaya kenan ko to hi kuma da Allah ya san hakikanin azabar ubangiji na'am ga wani sa ba dago hannu akwai tuna mizani ko me matsalar mizani sirati ko akwai matsalar sirati duk wanda ya san hakikanin da sirati yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya bada labari shi zai wahala dan adam yayi dariya kuma alkawari ne na ubangijin wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya lalle ba wani cikin yan adam face sai ya tsallake sarabi dole ne an tsallaka wutar jahannama menene zai kai mai imani wutar jahannama shine tsallaka wannan sarabi din hadisi imam muslim da yazo akan sirati karshen hadisin sai ya fassara shi yace adaqu min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayfi ya ce bai kai gashi kauri ba kuma sannan ya fi takofi kaifi takofin da ake sarawa ana sarawa kit ya sare kan mutum bahaushe yana da cewa daga jini na wuce he ya wuce tukunna ma ya jima da wuce aka kalli takofin ba komai a jikinsa sannan jini ya fara tsatsowa to manzo Allah ya ce ya fi shi kai kuma duk halittar duniya za ta hau kan wannan gahin ta tsaya a kan shi sannan a nade ƙasa tunda hinda lokacin da za a nade ƙasa in yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar nana Aisha ta ce to manzon Allah lokacin da za a canja wannan duniyar a ina ina mutane suke yace hum ala sirat gaba ɗaya an dora su akan sirati to yanzu kalli iyaka taron duniya mu banda gwaninta ta ubangiji ba zaren da za a daura mu haukan shi gwaninta ce ta ubangiji kadai za ta iya yin wannan duk halittar duniya suna kan shi kuma duk wanda ya zame ya zame ke yasa manzon Allah da ya aka ce da an zo kan gurin da za a hau kusa raɗi ya ce a nan ne yaro ɗan mitsitsi za ka ga yayi furfura a nan ne inda mai ciki za ta haihu saboda bala'in da ta kalla wannan gashin kana sirmewa faɗowa za ka ya ce maza Allah ce daga an gani ba wanda zai ƙara motsi ba wanda zai ƙara yin magana ya ce annabawa ne kaɗai za su samu damar yin magana su ma abin da suke faɗa a wannan ranar Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ba mu damar kucewa Allah kubutar da mu Allah kubutar da mu shi kaɗai abinda annabi zai iya fara banda annabi ba wanda yake da daraja zai iya addu'a ma Allah ka samu haye lafiya babu wannan guda biyu kenan ko to inda dan adam zai tsaya kalli sarati da kyau wannan ba zai ba shi damar yayin dariya ba na'am na'am eh yawma yakhrujuna min al-ajdafi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da lokacin da ake kadowa daga kabari inda dan adam zai tuno kwanciyarsa cikin kabari da lokacin da zai kado daga cikin kabari inda zai tsaya ke tunani akan shi ba zai samu damar lokacin dariya ba manzo Allah ya bada labarin duk azabar da ake sha a cikin kabari ko dai zaman to rabutun min riyadil janna ko zaman to hufratun min hufarin niran rami ne daga ramin wuta ko dausayi daga tausayin aljanna to duk wanda ya zama ramin wuta fa 5 ne za a sako shi ake mashi azaba safiya da yammaci amma ana bude ranar alkiyama ana fitowa daga kabari duk wanda bai fito da dace ba zaka ji da kansu suna cewa man ba asana min markadina waya ta da mu daga baccin mu duk bala'in da aka yi a cikin kabari sunan sa bacci ba sunan sa azaba ba to inda mutum zai ga wannan azabar ta kabari da ake fada kuma ka fito ka ganka a dandalin alkiyama ka ga wancan kawai kamar wasa ce lalle wannan zai hana mutum yayi dariya a rayuwarsa ta duniya malam sani kana daga hannu na'am na'am na'am ana jiyar da shi azabar kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka je aka binne mutum a kabari ko in ya ratsa matsabarta wannan kabarin ya san ana mishi azaba wannan kabarin ya san a cikin ni'ima yake to inda wani a ce an binne ɗansa ko an binne kanwar shi ko an binne baban shi ko an binne kakan shi ya je makabarta ya ji ana wansa ɗaya daga cikin wanda ya sani kai ko aboki ne kai ko abokin aiki ne ka gan shi a makabarta ana azabtar da shi kunnen ka ya ji ka ji irin ƙaran azabar da bala'in zai wahala ka samu damar da za ka yi dare shi yasa yake cewa wallahi ba dan ba za ku iya binne mamatanku ba haka manzon Allah ya faɗa yace da na roki Allah ya ji yadda ku irin abin da nake ji cikin kabari bala'in da ake ji yace to amma duk ran da duniya ta ji wannan bala'in yace ba wanda zai dauka mamacin sa ya kai kabari ya binne yace wannan yasa Allah ba zai ji yadda ku azabar kabari ba to kaga kenan wannan inda dan adam ya san hakikanin abin da ke faruwa a cikin kabari zai wahala a samu irin wannan dariya din mu samu na biyar sai mu hakura ba sai mu kai goma ba na'am tsacin fitar rai shi kansa fitar rai bala'i ne inda za ka ke tunanin yadda ra a zare ranka kuma zaren wannan rahi tun daga nufin mutum zai sake sani ina ne ma masaukin sa na karshe in dan wuta ne ya sani idan aljanna ne ya sani kuma ba wani bala'i da ya kai bala'i irin na fitar rai duk wanda suka bada labarin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗi irin yadda ya ga alamar ɗacin mutuwa da kansa yake furta baki ya faɗa yace la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat in yayi kalmar la ilaha illallah ya faɗe ta da ƙarfi da kansa zai ce inna lil mauti la sakarat yace wallahi lalle mutuwa tana da ɗaci tana da samai wallahi mutuwa tana da ɗaci tana da samai to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai adar da wannan inda za mu tsaya mu kalle ta da kyau to wallahi abinda ake na dariya da sai hankali za mu yi shi in za mu ci gaba da tunanawa za mu lissafo abubuwa da yawa kuma duk akwatance za mu lissafo su ba za mu yi musu haƙiƙanin sanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu to da manzon Allah ya ga sahabban shi suna cikin wannan halin sai yake cewa wallahi da kun san ni abin da na sani da kun yi dariya kaɗan dariya ku kaɗan za ta kasance wala bakaitum kasira da kun yi kuka da yawa sun man sarrafa yana gaya musu wannan ya isa wa'azi ko suka ce wai allabibu bil isharati yafhamu in ka samu mai hankali in ka mai ishara ya gane in ka samu mutumin da yake da dattako da mutunci da koma sai furto ta magana da bata dace ba sai ka hada ido da shi ka dan girgiza kai haka kana girgiza kai jikinsa zai gaya masa wannan abin da ya bai dace da mutuncinsa bai dace da martabarsa ba shi da kansa zai ji zai wa kansa wa'azi ya juya shine balarabe yake ta allabibu bil isharati yafhamu manzo Allah ne ya ga musu wannan da ya juya sai ya juya wa abkal qauma sai ya sa mutane kuka yana faɗin wannan su sun san wallahi manzon Allah ba da wasa yake ba kawai sai gurin ya fashe da kuka kuma ya koma kamar an yi mutuwa ko ina kuka ya barke wa abkal qauma wa ahallahu azza wa jalla ilaihi to manzon Allah da yayi wannan ya juya sai Allah ya mai wa'azi ya Muhammad ya kai annabi Muhammad lima tuqannut ibadi me yasa kake fidda wa bayina rai daga azaba daga rahmar Allah madaukakin sarki lima tuqannitu ibadi me yasa kake fidda wa bayina rai tunda iyaka wani abubuwan da muka lissafo guda biyar ba mu kai goma din ba da muka ce ko inda su muka tsaya ba mu ma ke kaji kuma du cikin ka ba dadi me yasa ma aka halice ka wai da ma du haka rayuwar za ta kare to me ribar rayuwar da waye in iyaka nan kadai aka tsaya ka ji du ba dadi ya aka masa wa'azi dan me za ka fidda wa bayina rai daga rahamata wata riwaya aka ce mala'ika jibril aka turo mala'ika jibril ya zo same ya ce Allah madaukakin sarki yana tambayar ka dan me zaka yi wa'azi na fidda rai kadai ba za ka kwadaitar da mutane rahamar ubangijinka ba sai manzon Allah ya dawo wajen waɗannan mutane su kuma tunda sun samu aiki sun tabbatar manzon Allah ba da wasa yake ba tahi ma ka tafi gida hikan sa aiki ne da haka manzon Allah sai ya dawo same su inda suke faraja annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya dawo same su fa kala sai yake ta abshiru ina muku bishara kowa junanku bushara rahamar Allah madaukakin sarki fadi gare ta rahamar Allah madaukakin sarki yalwa gare ta duk misalan da muka bada kowanne akwai kishi shi ba wanda bai da kishi ko in kai tunanin azabar Allah madaukakin sarki akwai aljannar Allah madaukakin sarki fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari ko fiha aynun jariya fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariqu masfufa wa zarabiyu mabsusa wannan duk sufa ce ta aljanna ko wa kawa'iba ataraba wa ka'san dihaqa la yasma ra'zuquna la yasma'una fiha lag wala kizaba jaza'a min rabbika ada'an hisaba wannan gurin yake ce maka aljanna ce guda biyu ga siffarta ga siffarta ga siffarta bayan da ya karasa yake cewa min dunihima jannata ne su ma ƙasa da waɗannan akwai wasu aljannun guda biyu wani guri yake ce maka akwai bihiya tana nan da inuwa zillin zai salati sha'af ko la zalulin wala yughni a wannan ta ƴan wuta ce kenan ko eh akwai aljanna ko bishiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin aljanna bihiya ce kwaya ɗaya tak amma an ka samu gwanin doki a ingarman doki yayi tafiyar da ba hutu sai ya shekara 100 bai kare wannan inuwar ba yaushe za ka zauna a cikinta har a ce rana ta zo ta same ka har ka ji wani abu ya same ka da ka to in ka tuno akwai azabar Allah zai ka tuno akwai rahama in ka tuno kaza zan aikata Allah ya kora ni za ka tuno kuma kaza zan yi Allah madaukakin sarki ya bani wannan gidan na aljanna in ka tuno azabar kabari za ka tuno akwai ni'ima cikin kabari in ka tuno hawa sirati din mutane suka zabe wuta za su fada ya kasa don an ce maka kamar kiftar ido zai wuce bai ma san ya hawa wani zai wuce gwargwadon tafiyar mota wani gwargwadon tafiyar jirgi wani kuma zai wuce kamar mai tafiya a kan raƙumi lafiya kalau wani kuma Allah kiyaye an mangaro ya faɗo an ɗan gasa hi kaɗan in aka zo juyi kamar na ƙosai to jiya da za a ɗauko ya ɗora hi a kan siraɗi tankan tankan ya ci gaba da tafiya kuma wani tafiyar da ake fa akwai irin ƙugiya haka ita kuma duka take da duk wanda ta doka faɗawa zai to amma still akwai wanda su ba su ma san da ƙugiyar ba ba su ma san da kaifin siraɗin ba haka za su wuce da haka kenan duk abin da zaka tuno na azaba akwai rahamar Allah madaukakin sarki kuma rahamar sama take da azabar Allah madaukakin sarki wa rahmati wasi'at kulli shay Allah ya ce rahamar shi ta wadaci komai ta yalwaci komai rahamar Allah madaukakin sarki kuma ya gaya mana rahamar Allah guda 100 ce ɗaya tak aka sako duniyar wannan da ita ce uwa take jin tausayin ƴaƴanta yanzu kalli uwa in wuta ce za ta ci ɗakin da take kokari take ta gaya za a yi ita ita ta tsira ko da ba ta tsira ba ya za a yi ɗanta ya tsira ko ba ta tsira ba in tana rahin lafiya tana ƙoƙarin mutuwa ita tana kukan nono ƙoƙari take ta kara ta ta sha nono kafin ta bar duniya to duka irin wannan tausayin da kai in kaga wani ya faɗa cikin wani hali kaga har kayi kuka ka zubar da hawaye ta sosai duka da guda ɗaya ne duniya muke tausayin junanmu ya ce tasa'in da tarar ya ajiye sai mun je a ranar gobe alkiyama za a ɗauko ta don ya tausaya masu imani da ita to irin wannan rahamar guda tasa'in da tara mai zai sa ka sare ka ji ba kai a cikinta in dai da guda ɗaya duka za mu ji muna da tausayi kowa akwai wani ɗan tsayi na tausayi a zuciyar shi ɗaya aka raba mana ta to guda tasa'in da tara an ce an ajiye saboda masu imani a ranar gobe alkiyama yasa ce musu to abshu kowa kan ku bishara lalle aljannar Allah madaukakin sarki an tattale ta dan masu aiki an tattale ta dan masu imani kuma da sara in Allah da duk yan aljanna ne mu tunda musamman ma ga hadisul butaqa da aka ce arja hadisi hadisin da yafi bawa kowane dan al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saran zai shiga aljanna manzon Allah ya ce za a yi wani zamani da mutane ba abin da suka sani a musulunci sai la ilaha illallah daga la ilaha illallah ba komai duk wata tabara da su aka kawai dai su abinda sakanin musulmi ne kuma sun san la ilaha illallah idan aka tashi alkiyama za a zo za a ajiye mizanin da za a dugo da ayyuka wannan bawon aka zo za a tadda kawai littattafai ne mala'iku sun cika sun rufe sun cika sun rufe sun cika sun rufe aka ta dauko ayyukan san aka dinga tsibe su tun daga sama sai sun tako har kasa ya ji a ce to kai wani aiki gare ka ce wallahi alalima alalima ba babu can a samu wata takarda an rubuta la ilaha illallah ita kadai an rubuta da cikakken ikhlasi sau ɗaya ta a rayuwa mala'iku sun rubuta ta ta tsira ita shirka ba ta same ta ba sai wallahi babu komai sai wannan la ilaha illallah ce to a dora akan mizani insha Allah me za a bata lokaci ai wannan ya takarda me za ta yi akan wannan tarin da ta tafa yace ai ni ba a zalunci a gaba yace a dora a gani da haka sai a zo a ajiye wani tsibin aikin a ɗora la'ilaha illallahu ana ɗora la'ilaha illallahu sai ta rinjaye su ya ce ta wani aikin da ka aikata a duniya ni na rufa ma asiri lokacin da kake aikata so a yanzu ma kar a buɗe a game yake cike an rufa a ji a tafi gidan aljanna malamai suka ce wani hadisin ya fi kowanne daɗi a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kila kika lemi yanzu nan mun yi la ilaha illallah Allah ta karɓa biya mun yi sallah magariba ko muna zaune karatu miki wataƙil bayan magariba mu yi sallar isha'i daga wajen karatun wani ya tafi wajen iyayen shi ya gaida su wani wajen abu ƴan uwan shi ya sada zumunci wani sai ya ciyar da sadaka kafin ya tafi wani ya ciyar da abinci wani kam tabbas an ɗora tukunya matarsa za ta ci ƴaƴanta za ta ci manzo Allah kuma ya ce ko lomar abinci ce ka sa a bakin matarka akwai lada a cikin shi mun wuce a baya ko noma da zaka dauka ka sa a bakin matarka akwai lada za ka ga kan nan kan ka kwanta ya ga akwai ayyukan alkhairi sama da guda goma da zaka za ka ji kenan akwai hope na shiga gidan aljanna da haka ya kamata mu kiyaye junanmu bushara da shiga gidan aljanna abshiru to da haka kenan me yako aka maka azaba ita kadai bai dace a wa'azi ba a shamiya nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim in ka kwadaitar da azaba to ga musu akwai rahama in ka yi labarin rahama ga musu akwai azaba saboda mutum kare zamanto gaba daya ya aminta kuma fashi ba da za a kona shi wani hin al'amnu shi kuma Allah ya ce fala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasir ba wanda zai amince wa tsarin ubangiji sai mutanen da suke hasararru ne yi tabbas dan aljanna ne tabbas ahlu sunna ne ya tsira tabbas baya bid'a a in Allah da aljanna ta su ce yasa Allah in Allah da ya tsira kenan ko tabbas aljanna ta su ce to irin waɗannan mutanen rayuwarsu akwai hadari a cikin ta da kuma wanda zai kalla ai aljanna ta gama cika tun dade an yi annabawa an yi annabuwa ne ne an yi annabuwa an yi musamman mutanen shi an yi sahabbai an yi tabi'ai an yi tabi'u tabi'ina an yi masu kwana sallah an yi masu yuni da azumi to mu zai miki aikatawa abincin ma wata kil halal ne wata kil haram ne ku dai ka abin da za a dai kawai aljanna dai kawai shikenan an gama to in ka ji cewa ka gama din har yau to silban da kai a cikin gidan aljanna duk wanda ya fidda rai banda shi a aljanna to tabbas banda shi a aljanna abinda Allah madaukakin sarki yake so ya zamanto kullun kana sa buri tabbas Allah zai gafarta maka amma kuma ka riƙawa kanka wa'azi kuma fa kar ba in saba wa Allah madaukakin sarki kuma ya kona ni sai ka zamanto bainal khawfi war raja'i wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina haka sifar annabawa take suna kiran ubangijin su lokacin suna kwadayin rahamar shi kuma suna jin tsoron azabar Allah madaukakin sarki sai su zamanto masu kaskantar da kai da wulakantar da kai ga Allah madaukakin sarki abshiru wasaddidu tasdid ina mutum ya zamanto bainal a tafrid wal ifrad mutum ya tsaya tsaka tsakiya shine tsayawa da adalci kada ya zake ya tafi nan hannun gaba daya kuma kada ya zake ya dawo hannun nan gaba daya shine ya zama to mu'tadil ya daidaita a tsakiya shine idan Allah ya ce ayi kaza to karka zurfafa ka je kololuwa ka kure bolum in aka ce kuma ayi din karka dawo karhen bolum wanda ko da ka kara rediyo ce ka kara kunnanka ba za ka ji shu ba ka rufe ta gaba ɗaya har kai haka da haka in aka ce ayi azumi to fattaqullaha mastata'tum yi daidai gwargwadon abin da jikinka zai dauka kar ka ce ni kullun sai nayi azumi in ka ce kullun sai kai azumi to ka ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raya dare raya dare cikin dare ana sallah ana roƙon Allah ayyuka ne na mutanen kwarai ko amma an kace to kai gaba ɗaya daren ka sallah za ka yi to sil akwai matsala cikin shi in kace to ai tun da rayuwar nan du mutane sun zama ba na kwarai saban Allah ya yi yawa a gari ƴan ta'adda sun yi yawa kaza da kaza ce ni gaba ɗaya ma tattara zai in koma dawa kawai daga bautar ubangiji sai karatu sai tasbihi sai karanta alqur'ani har Allah ka mutuwa ta dauke ni in kai wannan sitil ka bata sitil akwai matsala tun daga mutane suka zo kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ibadar manzon Allah suka ce ga da manzon Allah yake ga da yake ga da yake suka ce fa da kansa Allah madaukakin sarki ya bada labari li yaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqim ta wanda aka bashi wannan albishirin yake wannan ibadar mu da babu wannan albishirin ya za a yi mu tsaya ana ai dole sai mun kara da haka take suka dauki alƙawari ɗayan su yace ni na rantsa da Allah daga yau kullun sai nayi azumi abin da ya dauka wa kansa sai ɗayan kuma yace ni na rantsa da Allah duk daren duniya ba bacci ina sallah ɗayan kuma yace ni kuma ni da aure fofofo ai duk wanda ya aure zai dariya duk wanda ya aure zai murmushi duk wanda ya aure zai more ko ci to gaba ɗaya auren ma ba za a yi ba saboda haka in baka yi aure ba zan sai ba za ka shagala zai hayo da za a cika haddarka zan ce za a hada kai karatu yace hi ba auren kawai gaba ɗaya ibada ce manzo Allah na zo aka ce faga da aka ba mutane labarin ibadar ka ga kuma alƙawarin da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kadanni na fi kowa tsoron Allah wallahi cikin ya ce don haka ina azumi asumu wa afqu ina azumi ina buɗe baki ina fashin azumi ya ce ina sallah cikin dare ina kwanciya in huta wa atazawwajun nisa' ina kuma auren mataye dan mataye ɗaiɗaiɗaiɗai da auri goma sha wani abu kuma sai da ya mutu ya bar tara a gidan shi ya sace wa ta zawajin nisa sai ce famar da riba an sunnati falaisa minni duk wanda ya bar sunna ta ce wallahi ba ma tare da shi da haka kenan ko aikin ibada ne idan ka ɗauka ka sake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da haɗari yasa dole mutane fa sunnar ita ce zama lafiya kuma sunnar ta manzon Allah shine ka tsaya daidai da manzon Allah yake abin da yake nufi da daidai da manzon Allah irin tasa kuma kai daidai da abin da jikinka zai dauka wallahi ne zama lafiya galau duk da kare na ayyukan musulunci sun yi kadan ka karo naka ka kara daidai yake da kyau a idan ka wallahi matsala ce mafi kankantar matsala a ce maka fa huwa raddun mardudun an dawo ma da shi kuma duk inda dan bid'a yake wahala yake sha wuya yake sha kuma duk a tattara a watsa mashi amilatun nasiba tasla naran hamiya da haka kenan zama lafiya shine saddidu ku tsaya tsaka tsakiya haka in sallah ka zo zaka yi in a gidanka kake zaka yi sallah idan minti 20 zaka dauka duk raka'a ba problem amma idan ka zo zaka wa mutane sallah ta kaita fa inda fihi mudda'ifa was-saqima wa haja akwai mai rauni wata riwayar akwai kabir mai girman shekaru akwai mara lafiya akwai mabukaci yace to idan zaka wa mutane sallah me zai kana ka karanta wallahi idza yaghsha wa duha wa shamsi wa duhaha alam nashra sun isa Allah ya sa musu albarka ta biyu fa dauki irin waɗannan surorin duka minti goma an yi yawa an kare sallar ta isa amma in a bayan manzon Allah kake saboda shi alfarmarsa daban ce in yayi minti 30 yana sallah ba za ka gaji ba amma yanzu duk zadin karatun limamin ko in yayi muku minti 30 a raka'a ta farko in Allah da kan aita bi sai an yi tsoki wani kuma sai ya fita saboda ba matsayinsa bane ba alfarmashi bace ba da haka kai kokari ka takaita yasa za ga duk inda manzon Allah yake karantar da wani bashi ba to akwai kokarin a takaita in ka kalli nan hannun kalli nan hannun in ka kalli nan hannun kalli nan hannun wa tazawwajun nisa da haka fa man rajiba an sunnati falaysa minni ma'ana saddidu lalle mutun ya tsaya tsaka tsakiya kada gaba ɗayan an ce tafi eh yes kawai gaba ɗaya a tura yes kuma karka da aka tsaya no a'a ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah me matukar jin tsoron Allah zuwa level din da zaka iya shine matukar jin tsoron Allah abin da zan iya yi a cikin dare sallah raka'a ɗaya tak wutiri kenan ko ka tashi kai wutirin ka raka'a ɗaya tak a cikin minti biyar Allah ka ga nayi abin da zan iya Allah ka biya mun bukatuna na alkhairi ko kuma kai kwanciyar ka ta isa Allah ya mata albarka abin da zaka iya a duk wata uku kai azumi sau ɗaya kai azumi sau ɗaya duk wata uku shikenan wanda zai iya litinin da alhamis yayi wanda zai iya ranakun haske yayi kowa daidai gwargwadon sa ta kullaha a ita wallahi haka tukatihi ka ji tsoron Allah matukar yadda za ka ji tsoron Allah din ko fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gwargwadon yadda za ku iya yi malamai suna kallo wace ce tafi wata zafi tsakanin mastafatun da kuma haka tukati malamai sun yi ta tattauna wace ce tafi zafi a ciki in aka dauke mastafatun da haka idan zaka iya yin bakwai sai kai biyar akwai matsala kenan tunda an ce fattaqullaha mastafatun ko yadda zaku iya ko zan iya bada sarakan naira 100 ka bada 50 akwai matsala ko ba haka bane ba tunda ai mastafatun aka ce yasa malamai suka tattauna to mastata'tum ce tafi sauki ko kuma hakka tuqatihi ce tafi sauki hakka tuqatihi ne daidai gwargwadon yadda zaka iya to daidai gwargwadon zaka wataƙil kuma ta ayar taimakon junan su suke yadda zaka iya kuma ka tabbatar haka din hi ne zaka iya to kai haka yake ne zai zama to an zauna lafiya kalau abshiru wa saddidu wa qaribu ku nemi kusanci zuwa ga ubangiji lalle duk yadda kai kokari wani lokacin ya ga ba za ka yi ka zame ko dai ka zake da yawa ko ka kasa kaiwa inda ake so a kai yasa to kullum ake neman kusanci da ubangiji a ƙara wasu ayyuka na ɗa'a wasu ayyuka na biyayya da za su ƙara kusantar da kai zuwa ga ubangijinka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan wa'azin irin sa yawa sahabban shi littattafai ne fito da su guda biyu kowa ya gansu cikin sahabban shi a zahiri ya daga saka gansu yace wannan littattafan guda biyu yace gaba ɗaya wannan sunan yan aljanna ne a ciki wannan gaba ɗaya sunan yan wuta ne a cikin su ya ce wallahi an rubuta sunan kowa an yi total an rufe wannan ma an rubuta sunan kowa an yi total an rufe ba daɗi ba rai ya juya gida da ya fito suka ce to manzon Allah me zan bata lokaci muna aiki in muna nan muna nan in muna nan muna nan to me za bata aiki ai sai manzon Allah ya ce ko kaɗan saddidu wa kari ku tsaya tsaka tsakiya ku nemi kusanci da ubangijinku fa kullun muyassarun lima khuliqa la kowanne Allah ya hore mashi abin da ya halice shi domin su in dan wuta ne zai ga aikin wuta ba shi da matsala kai yanzu kunya kake ji a ganka da karan sigara a hannunka eh ai karifiya malamai sun yi sabani maka ruhi ce ko karahiya ce ko wace ce kai kunya kake ji a ganka da karanta ba saboda ba alayin kake ba kunya kake ji a ganka kai na zance da matar da bata dace akan titi ba kunya kake ji a ganka ka je gidan da bai dace ba kunya kake ji a ganka a cikin almundi hana da waye ba alayin kake ba ke amma zaka tawo masallaci dadi kake ji duk siffar asaranci da imani ganin ka kake a ciki sai ne ce to kowanne Allah yana hore mashi abin da ya halice shi domin sa zaka in ka taso rayuwa kaga ayyukan musulunci suna ma sauki kana yin su to ka karawa Allah godiya ka kara neman tabbatuwa alama ce ta cewa in Allah ya dan aikin aljanna Allah madaukakin sarki ya halicce ka in kuma ka ga sabo bai da matsala a gurin ka zaka iya lalata yar kowa zaka iya yin duk wata ta'asa eh zaka iya satar kudin jama'a zaka iya fashi zaka iya kashe mutum eh kaga mutum yana kuri ne dan na kashe ka ba wani abu ba abin da za a yi wannan alama ce ta cewa Allah ya halicce shi dan ɗaya gidan duk wanda sabo ya zamanto matsala a gurin sai ta fa kullum ya sauru lima kulli kalam muhalli shahidi yasa muka ka hadisin saddidu wa qaribu qaribu ne kullum mu take neman kusanci zuwa ga ubangiji abinda zai kusantar da mu zuwa ga ubangiji duk ayyukan ibada za su kusantar da mu zuwa ga ubangiji mun wuce a babin sadaka ko hatta ma kana da sharri ka kiwa al'umma sharrin da kake da akwai wannan sadaka ce cikin al'umarka wannan da shine hadisan da muka karanto guda uku a babu dhahiki da haka manzon Allah dai bai kyakyata dariya yawan kyakyata dariya yana kashe zuciya kuma sannan karkai wa'azi ka hana mutane dariya kullun wa'azinka mutane kawai da wuta da azaba da waye sai mutane ka saka kyamata addinin musulunci a raba wani lokacin aji dadi wani lokacin tana musu azabar Allah madaukakin sarki in ka tana musu azabar Allah madaukakin sarki ga ya musu akwai rahamar Allah madaukakin sarki babban abin da aka shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nahi ne yana dariya hakwaransa su ba murmushi haƙwarinsa su fito fili in dariya ta kama manzon Allah na yi amma bai fiye ƙyaƙyatawa ba har duk bakinsa ya ɓare da rashin sahabbansa kuma suna yin ayyuka na ibada suna da imani a zuciyarsu kuma sannan suna yin dariya idan ta kama da haka idan dariya ta kama aka yi dariya karka ce mutum imanin sa fa ya ragu ko bai da imani akan yi wasa akan yi dariya abin da muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda muka faɗa zaman to akwai kuskure Allah ya gafarta muna Allah ya sa mu gane abin da ya zama daidai domin mu aiki da abin da ya dace da na san za su ga kamar lokaci ya dan kure ko ina da uzurin da gaskiya da lalle ba ba lalle ba ina gari ma banda Allah ya kaddara yau public holiday sai da ba ma na gari to dalilin an yi sati biyu ba a yi karatu ba duk da ban shirya ba ga cewa to me ko a ce dai a sake zo a bada uzuri gara mu taba koya yake wanda ya sa muka karanta hadisan guda uku Allah ya sa mana albarka cikin su Allah ya sa mu dace akwai tambayar da aka rubuto wanda yake cewa Allah ya kara ma da lafiya amin menene matsayin matan da suke amfani da sunayen mazajensu a katin asibiti ko wata rijista tsarin mulkin mallaka ne tura mulkin mallaka da suka zo su ne suka karantar da cewa idan aka wa mace aure shikenan sunan gidansu ya faɗi sai sunan gidan mazajensu daga cikin alfarmar da musulunci yawa mata hine sunan gidansu baya ɓaci baya faɗuwa har su kare rayuwarsu ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah ku kira su da sunan iyayensu wannan shine yafi zama abin adalci yafi zama daidai a wajen Allah madaukakin sarki da haka tana da aure ko bata da aure sunan babanta tana gidan mijin farko gidan miji na biyu sunan babanta in ba ka ba kullum mace ta sake suna wannan hekara tana gidan wani ta komo Maryam Ahmad kenan ta koma gidan wani Maryam Kabiru ta koma gidan wani Maryam Salisu ta koma gidan wani Maryam to kan ta kalla ga kenan document ɗinta duk taba taba ta yawa kenan ko duk canza musu suna za ta ke amma mahaifinta mahaifinta in aka tsaya da suna mahaifinta yake nan duk an zauna lafiya kar an huta da canje canje din kenan Allah ya sa mu dace kira ne da suna mahaifi ne ya zama adalci a wajen Allah madaukakin sarki Assalamu alaikum Allah taimaki malam ya kara wa malam lafiya amin malam tambaya ta shin ya halatta a nasiha a makabarta a lokacin da wani ya mutu oke hin ya halatta a yi nasiha kenan a makabarta a lokacin da wani ya mutu ya halatta idan da larurar haka ɗin ita nasihar ba ita ba ce asali a makabarta amma idan an je da makabar da gawa makabarta masu rami ba su ƙare ba ba a kimtsa ba mun sha faɗa a nan gurin lokacin da ake gyara ramin to a lokacin ne ake so wanda duba aikin kabari bai ke ya nutsu ya tsugunna kuma ba akan kabari ba in ya so wanda suke aiki suna ƙarasa aiki shi kuma sai ya ci gaba da wa mutane nasiha a daidai wannan lokaci ana gama rufewa da an gama zuba ruwan kawai kowa zai miƙe akan kabari Allahumma ghafirhu warhamhu wa sabbitu ba ma a bukata a ce akramuka la da Allah imana addu'a ko imana jawabi ana rufe duk an sani Allahumma ghafirhu warhamhu wa sabbitu wanda ya faɗa sau uku ya juya wanda ya faɗa sau bakwai ya juya wanda ya faɗa sau ɗari da ɗaya ya juya wanda ya faɗa sau dubu ya juya wanda zai wuni har sai lokacin sallah ya taho masallaci duk wai daidai gwargwadon abin da zai iya da sai ka ga zaman makabartar ya fi tsafta to hatta ahli sunna din mu ma dai za ka ga still matsala ta riga ta same mu lokacin da aka binne mutum din aka gama rufe shi lokacin da yake da buƙatar tsananin addu'a ko hayin fara yin wa'azi a lokacin kuma addu'ar yake da buƙata ba wannan wa'azin ba kuma ba a kawo a kawo din ba yake da buƙata wallahi abin da yake da buƙata a daidai wannan lokacin Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbitu yasa za ga koida ko da za ka wa mutane wa'azi sai ka sanar da su abin da ake faɗa Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbitu ko da ina jawabi ku ci gaba ku da faɗa Allahumma ghafirhu warhamhu wa sabbitu daga kunnanka yana jin abin da mai wa'azi ke faɗa bakinka yana wa mamacin wannan addu'a din in san samu ne kuma kafin abin ne an gama wa'azi ana gamawa kawai Allahumma ghafirhu warhamhu wa sabbitu wannan hire za ka ga saukin aikin musulunci a cikin shi Allah ya sa mu dace assalamu alaikum malam tambaya ce akan wani abu da na saya na naira 200 kuma na manta ban ba da kuɗin ba shin zan iya sadakar ɗari biyu ɗin gaba ɗaya ko kuma zan iya rarrabawa zuwa kamar naira ashirin ashirin Allah ya sa mu dace mun gode malam amin to ban gane abin da ke nufi wataƙila a wani garin ta saya ko kuma saya ce a hannun wani mutum ya wuce ta wuce ko sai daga baya ta ankara cewa ba ta biya wannan kuɗin ba wannan kuma ya rage naki ko ki sarkar a dunkule ko ki sarkar a ciccire duk wanda kika yi dai da niyyar da Allah madaukakin sarki ya kwashi wannan ladan sadakar ya kai wajen wancan mutumin kuma ki raka haida addu'a to wani da na ban baka kuɗin ka ba ina addu'a Allah madaukakin sarki ya dama da mafi alkhairin ta Allah ya lullunta ma ita kuma ga ladan sadaka kin yi insha Allah sai ku rabu lafiya kalau da shi akan hakki shi daidai wannan lokacin kuma akwai dan uwa daidai daga wannan sabon masallacin da ake ginawa na makabarta na masallacin juma'a kenan ko zuwa dai hanyar makabartar akwai wanda yadda wani abu mai mahimmanci kwarai da gaske nan kwana hudu ko zuwa biyar da suka wuce ko dai kasar haka na manta kwanakin dai da aka duk wanda ya san ya manta wani abu ko ya zubar da wani abu da suke da kima da daraja sai zo ya yi bayani in an ji bayanin sa irin nasa ne za a gaya masa waye tsuntuwar sai su haɗu insha Allah ya karba ko insha Allah ku dan haka koda ka ji wani na jajan cewa yayi asara wasu abubuwa a wannan area dai insha Allah sai a gaya masa ya zo ya yi bayani in an ji alamar ya hau hanyar abin da aka tsinta din insha Allah za a haɗa hidon da ya tsinta din sai ya karɓi abin sa insha Allah ta'ala ina ga tambayoyi sun kare sai addu'ar abin da muka faɗa da Allah ya samu dace da shi akwai wata bayar Allah da mahaifiyarta ta rasu yau kusan kwana goma kenan Hajar Didan Waziri ta aiko cewa da Allah tana addu'a ga ƴan uwa ko tana buƙatar addu'a ga ƴan uwa da Allah a sa ta cikin addu'a Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata dukkan ƴan uwa mu bi ma da suka riga mu gidan gaskiya muna addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ta dosu ta zama kuma a garin inda mutane Allah ya samu cika da imani mu cika da kalmar shahada subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin to ai mun riga mun rufe insha Allah